أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa muna bada hakuri sakamakon ban fara akan lokaci ba amma muna fatan in Allah yadda za kuma mu takaita don mu ga cewa mun kammala wannan zama akan lokaci da izinin Allah kamar yadda muka sanar da yan uwa cewa yau ita ce rana ta 25 ga watan ramadan kuma ita ce ranar da za mu karkare ko rufe wannan tafsiri na alkurani mai girma wanda ake gabatarwa a wannan masallaci na alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin juma'a nan miyatti a nan angon bolari a cikin garin gombe wanda shi chief imam na wannan masallaci sheikh adam muhammad albani yake gabatar da tafsirin alkurani mai girma wanda yau insha allahu shine ranar da za mu rufe wannan karatu muna da ɗan tsare-tsare a takaice roƙon da nake yi shine yan uwa da za mu gabatar domin su gabatar da bayanai da su iya kokari su takaita mintocin da za mu ba su su yi amfani da wannan mintocin saboda yanayi na buɗe baki kafin mu ba wa ɗaya daga cikin limamanmu malamin mu malam murtala in sale ya dan mana nasiha na yan mintoci kaɗan za mu so mu ji wannan zazzakar murya ta ainihin alarama malam suleiman abubakar suleiman alfulati ya karanta mana alkur'ani ko da na minti biyu zuwa uku ne insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
Allahu akbar ala abakar al-sulaiman al-fulati Allah ya saka da alkhairi kamar da muka faɗa muna yin abun a gurguje a takaice za mu saurari takaitaccen nasiha daga ainihin bakin imam na'ibin imam na wannan masallaci malam murtala m sale ko da na minti biyar ne insha Allah a karmaka Allah bismillah
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقار جدد قدير الله سبحانه وتعالى da ya ja rayuwar mu ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin juma'a wanda ita ce juma'an ƙarshe a watan ramadan a wannan shekara kuma ɗaya daga cikin yini na mara a wannan wata ɗin domin yau muna 25 da shi muna yi wa allah godiya da ya ba mu lafiya ya ba mu ikon halartar wannan wata na ramadan har muka cimma wannan kwanuka na kusan ƙarshe a wannan wata Allah ta'ala ya karɓa mana ayyukan da irin ijtihadi da malamai suka yi da yan uwa ɗaliban ilimi to muna fatan Allah ta'ala ya karɓa mana duk abin da ya kamata a yi tsokaci a kansa gaskiya an yi daga farkon wannan zama har zuwa yau din nan ba wata gaba da malam bai taɓa yayi bayani a kanta ba sai dai fatan mu Allah ya ba mu ikon aikata abin da aka umarci mu Allah kuma ya ba mu ikon hannuwa da abin da aka hane mu daga ƙarshe abin da zan yi tsokaci a kansa shine duda yanayi da al'ummar suke ciki ma'ana al'umma mafi yawa wajen takuran rayuwa da abubuwa na yau da gobe wanda rayuwa ta yi nauyi a gunwa'ansu da yawa to amma akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata mu mai da hankali mu fahimci shi duk da cewa ramadan ya zo kamar za a ce ba a shirya masa ba domin irin yanayin da al'umma suke ciki akwai na takuran rayuwa da tsadan abubuwa na rayuwa da yawa amma dukkan wani mai lafiya zai iya faɗa ma cewa wannan ramadan ɗin ya yi ma'ana kamar kwana biyu biyu ake dafkawa a kwana ɗaiɗai domin irin saurin da wannan kwanuka suka yi to abin da zan yi tsokaci a kansa shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa min alamati sa'ata qarbu zaman daga cikin alaman tashin alkiyama akwai matsowar lokuta kusantar lokuta da junansu har ya ci gaba da cewa a sana ka sha shekara za ta zama kamar wata wata kamar mako mako kamar yini to babu shakka mun kusa mu tsinci kama irin wannan lokacin mu Allah ta'ala yana cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane iya dab da zuwa gare su ma'ana kiyama tana dab da tsayuwa amma mutane suna cikin rafkana da dimuwa wannan aya kuma ta sauka yau sama da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu tun a lokacin Allah yake nuna cewa kiyama ta kusa fa amma an ebe shekarun nan masu ɗimbin yawa to a yanzu me ya kamata mu yi a matsayin mu na musulmi mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face mu yi ta katsantsan da wannan rayuwa mu yi ta katsantsan a kowane lokaci Allah zai iya kiranka kuma duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tsaya ba abin da zaka iya wa kanka bayan ka mutu lada ya kulle dukkan wani fatan alkhairi ya tsaya to to ina fatan mu kula da irin gaggawar lokaci mu ragewa kanmu buri mu fuskanci Allah da ayyuka na alkhairi mu hannu da ayyuka mai muni da ake hana mu a kansa Allah ta'ala ya mana jagora kuma ina yi wa malam addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya kuma ƙara masa lafiya da sauran iyayenmu malamai irin ɗawainiyar da suke sha a wannan lokacin na tafsirin alkur'ani mai girma duk wanda baya layin to da wahala ya fuskanci wahalar da ake sha ko da mu yan tagajen tagajen ne zama da mutum zai yi na awa ɗaya aƙalla sai ya yi risasi na awa biyu ko awa uku duk zama na awa ɗaya kuma ga su malam na tun da farkon watan nan har yanzu barin da aka yi fashi sai dai ɗan abu da ba a rasa ba a wannan tafsiri kun ga ashe ba zaman ba ne kawai research da bincike kafin a zo a zauna shi makalubale ne to fatan mu gaba ɗaya Allah ya karba mana Allah ya sa mana a mizanin ayyuka mana alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a bala Allah ya saka da alkhairi muna maraba da ainihin wato ɗaya daga cikin iyayenmu wato Alhaji Adamu Malala wanda muna tare da shi kuma ɗaya daga cikin board member ne na ainihin wato wannan masallaci da makaranta na alhaji abubakar ya arabi sannan akwai alhaji jalaluddin arabi wanda shi ma member ne na wannan board na wannan committee shi ma muna muna tare da shi da farfesa aliyu elafati bc na gombe state university wanda ainihin shi ne ma'aji na board na ainihin wannan makaranta da wannan masallaci dukansu muna tare da su ma muna musu fatan alkhairi sannan abin da yake gaban mu a yanzu kafin malam ya yi jawabinsa za mu saurari jawabi daga ainihin a madadin shi ciyaman na wannan kwamiti alhaji jamalu arabi amma wadda shi alhaji zalijin zai wakilce shi don ya gabatar da jawabin ainihin wato a madadin board da kuma kwamiti namu gaba ɗaya insha Allah so alhaji bismillah
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم to an samu hula da ina fata ba za ta zama mun rigunguma ba ta mun girma amma dai tun da an ce in yi kuma ni mai bi ne zan yi abinda zan fara faɗi shine godiya ta tabbata ga allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ke badawa wanda baya nema haka kuma salati ga tsarkakakken bawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a magana zan yi a takaitaccen lokaci zan yi magana ne na farin ciki da kuma ba zan ce bakin ciki ba sai dai in ce da tunanin abin da zai zo nan gaba na bege mun shiga wata mai alfarma mun samu gatar duk da take ciki allah ya sa mun yi katari mun samu wa'anda suka riƙa ƙwanƙwasa mana suna tuna mana suna bayyana mana abaibade na alkhairi da ke cikin wata wanda ba kowa ba ne zai samu wannan gata to mun gangaro gashi wata za ta ko da shike na san ba za a gajiya da mana matashiya ba ba za a gajiya da mana hannunka mai sanda ba ba za a gajiya da kwadaita mana alkhairori da suke cikin abubuwan da za su samu idan an bi abin da aka ce a yi ba amma dai taro irin wannan dukanmu na tabbatar mun yi kwaɗayin ya zo kuma muna cikin bakin cikin akan zai tafi hakika kwamiti na masallaci wanda duk abin da za ta zartar za ta zartar ne da yardanku da amincewanku an yi matukar kokari a tabbatar akan an tsaya bisa ga tarbar da ku kuke tsammanin abi ko da shike ajizanci na dan adam ta iya yiwa dan samu tuntube wasu gurare akan nan shi yasa Allah ya yi yan adam amma na tabbatar idan har na ce na tabbatar kwamiti sun yi abun gani na game da gudanar da duk abubuwa da suka shafi taro irin wannan za a ce eh lalle kwamiti sun yi kokari to amma ina so in faɗi gaba gadi kan cewa ko ita kwamiti da su masu faɗakarwan suka dogara kuma mun tabbatar su kan sun yi nasu sun tsara sun faɗi yadda yake kuma na tabbatar akwai gamsuwa kamar yadda nake gani ga fusakenmu da dama don haka ba kwamiti kaɗai ba na san a madadin hukuma za mu miƙa godiyarmu ga wayannan bayan allah da suka tsaya cikin wannan wata suka tabbatar sun gudanar da wayannan abebaɗe na faɗakarwa da kwaɗaitarwa da duk yadda in mun bi tare za mu gudu tare za mu tsira allah ya saka musu da alkhairi allah shi baro kan shi sani watakila wasunmu mun gabana watakila ba za a yi dango ba ne allah shi baro kan shi sani to amma muna fatan in har allah ya bar mu da numfashinmu allah ya sa mu ga na baɗi na baɗin badala kuma ku da kuka yi ta gudanar da wannan abun da faɗakarwa da kuka saka kuka zage dantse ba bacci ba dare ba rana Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa mu gaba din da ku ku yi abu makamancin wannan ko abin da ya fi wannan yan uwa abin da aka faɗi a duk wannan kwanaki da Allah mu yi amfani da shi mu tsaya a kai shaidan ba zai bari ba ya faɗi kuma an gaya mana kuma game da yadda suka fassara mana mun san yana nan a rubuce kamar yadda muka roƙa ko kuma manzanmu annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nema ta yayewa shaidan ma ya nema shi yasa wataƙila zai zanna da mu har ranar gobe da haka ba zai fasa ba shi ma zai yi kamar yadda ake faɗakar da mu akan cewa kar mu bi shi mu ma mu yi namu to sai mu yi ƙoƙari mu yi aiki da abin da muka ji tare da fatan Allah zai sa muna cikin masu rabo Allah zai ba mu sa'ar mu bi abin da muka ji da abin da muka karanta da kuma fatan in rayuwarmu ta ƙare za mu yi fatan mu tafi a sa'a da cikin aminci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
dan wa za ka bari akwai ɗaya daga cikin malaman wanda nan cikin gari malam musa bin khalid kuma dan uwa ga shi malam adam muhammad albani zai zo shi ma a takaice ko da minti biyar ya dan tafi albarkaci a wannan majalisi akramakallahu tafadhal mahduran mashkura
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار آمين ثم أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara tabbatar da godiya ma Allahu subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake da iko akan dukkan komai da kowa muna gode masa tabaraka wa ta'ala wanda ya ja tsawon rayuwarmu zuwa wannan yammaci na ashirin da biyar ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1442 muna gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana da aka zo ƙarshen wannan karatu na cikin wannan shekara wadda Sheikh Adam Muhammad Albani ya gabatar mana da shi a wannan masallaci mai albarka babu abin da zan ce cikin wannan sai godiya ma Allah da kuma ƙarin godiya wa 'yan kwamitin wannan masallaci masu gudanar da ɗawainiyoyi na tafsiri wanda malan na farko ɗan uwa ne gare ni ƙani ne abuna ɗan baba ni na ne wanda ya je ya same ni musamman ya ce yana da buƙatar in zo ni in ƙara jaddada godiyarsa da kuma jinjinawa ga 'yan uwa da suka ɗauki hidimar wannan karantarwa da ake yi da kuma 'yan uwa da suke zuwa su zanna don sauraron abin da ake gabatarwa ake karantarwa ƙarƙashin ayoyi na alƙur'ani da hadithan manzan allah muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimta irin ta magabata wanda suke salaf salid da suka gabace mu Allah ya saka musu da alkhairi to saboda haka muna yi wa kwamitin wannan tafsiri godiya ta musamman Allah ta'ala ya yi muku sakayya da mafificin alkhairi shine gidan aljanna yan social media da suke zuwa suke ɗauka ake rikodin ake watsawa duniya mutane ke amfanuwa dubban mutane ke amfanuwa da karatuttukan da ake gabatarwa su ma muna yi musu addu'a da fata na alkhairi akan wannan ɗawainiya da suke ta fama da ita sannan godiya ta musamman ga 'yan hizba waɗanda suke shan ɗawainiya wurin gyara gurin karatu da tsaron dukiyar al'umma waɗanda suke zuwa don sauraron karatu wannan aiki 'yan hisban nan suna yin sa ne ba biyan su ake yi ba ko dan ban san na masallacin nan da yake kwamitin mai kokari ne watakila ya sa musu albashi amma dai aikin hisba da agaji abu ne wanda muka sani suna yi ne fi sabilillahi don saboda haka muna jinjina musu muna yi musu addu'a da fata na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi wannan aiki da suke gabatarwa yi musu sakayya da mafificin alkhairi shine gidan aljanna malan da alaran mansa su ma muna musu addu'a da fata na alkhairi Allah ya ƙara albarka cikin rayuwa Allah kuma ya sa aljannatul firdausi ya zama makoma gare mu ga baki ɗayanmu saboda haka ba wani bayani mai tsawo zan yi ba iyaka abin da zan faɗi kenan Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya gama mu a cikin rahamarsa ya lullube mu da ita ya samu a cikin aljannarsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Malam Musa bin Khalid muna addu'a muna kuma godiya Allah ya saka maka da alkhairi muna maraba da Murshid Kadi Baba Limar na jama'at nasar islam tare da jama'arsa afwan murshid giran kadi baba liman iyayenmu da ainihin wato na cikin wannan gari da kuma babban limamin masallacin juma'a na ainihin wato a nan cikin gari ga dai sunayen 'yan uwa waɗanda suke tare da shi murshid daga cikinsu akwai alhaji hamidu muhammad ya gide sarkin gabas ɗin gombe biyar na jama'at nasarar islam gombe state and da kuma and vice chairman aid group of islam jama'at nasarar islam sannan akwai alhaji babaji abubakar adamu shugaban kungiyar shugaban agaji ta ƙasa rehin jihar gombe na jama'at nasarar islam akwai barista aliyu hammari walama mataimakin limamin masallacin mai martaba ƙofa mai martaba sarkin gombe mai ba da shawara akan harkar shari'a shari'a da kuma agaji na jama'atar nasarar islam akwai alhaji abubakar siddi hashidu babban ma'aji na jama'atar nasarar islam akwai alkali muhammad baba abubakar na'ibin limamin masallacin na'ibin limamin masallacin fadar mai martaba sarkin gombe waɗannan bayan allah masu karama masu daraja su ne suke tare da shi babanmu murshid grand kadi baba limam dan kai dai muna muku barka da zuwa allah ubangiji ya ƙara wa rayuwarku albarka abin da ke gaba a yanzu shine jawabi dama za mu saurari tun da dama shi muke jira a matsayinsa na uba wanda ya zo ya gabatar da jawabi wanda ya saba gabatar mana da shi a wannan majalisi duk shekara yakan zo ya karrama mu da jawabai na girmamawa na ilimi da kuma nasihu a matsayinsu na iyaye matsayinsu na malamai a wannan ƙasa tamu muna du'a Allah ya ƙara maka lafiya da imani akar maka Allahu irin ka maka ani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد الشيخ المفسر شيخ آدم محمد الباني ko in ce na uku watakila sunan ya bi ka daga yau albani amma na uku the sad a shekul mufassir profesa aliyu usman el-nafati bc na gombe state university jagorori na wannan kwamiti na tafsiri a wannan masallaci na miyatti manyan baki da aka gayyata yan jaridu yan agaji sauran mahalarta assalamu alaikum wa rahmatullah a madadin kwamiti na daga jama'atu nasir islam muna miƙa godiyarmu ta musamman da aka ba mu wannan dama mu kawo wannan ziyara a wannan masallaci a yau juma'a ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salam kamar yadda aka faɗa mun kawo wannan ziyara daga jama'atu nasir islam don mu jaddada zumunci tsakaninmu da wannan darasi na tafsiri a masallacin miyarki kuma kamar yadda aka sani ba wannan ne farau ba mun taɓa kawo ziyara irin wannan ko mun sha kawowa saboda haka manufa dai a sadu a gaisa a jaddada fahimtar juna da ke tsakani don a sami maslaha na zamantakewa tsakaninmu da farko muna miƙa godiyarmu ga mai girma gwamna da ya ba mu dama mu gudanar da waɗannan darussa kamar yadda kuka sani bara a irin wannan lokaci ba mu sami wannan dama ba a sakamakon annoba da ta bayyana bara ba a yi irin waɗannan tarurruka ba saboda haka da aka yadda mana mu gudanar da waɗannan taruka a bana to muna miƙa godiyarmu akan wannan domin shugaba kullum idan ya maka aikin alheri an ce ka saka masa idan baka sami abin da zaka masa na sakayya ba an ce ka masa addu'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana a wani hadisi da yake cewa man sana alakum ma'arufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu zuwa karshen hadisi to saboda haka muna godiya ga mai girma gwamna da ya ba da wannan dama kamar yadda kuka sani gombe dai gombe state tana daga cikin jihohi kaɗan masu dama-dama wajen tsaro in ka kwatanta da sauran jihohi gombe tana daga cikin masu dama-dama to saboda haka muna godiya ga allah akan wannan wannan nima na samun dama na gudanar da waɗannan taruka na addini domin in babu zaman lafiya ba za a gudanar da su ba saboda haka mun gode wa mai girma gwamna da gwamnatinsa akan ba da wannan dama allah saka da alheri bayan haka jama'atu nasir islam kamar yadda ake faɗa a matsayinta na umbrella na dukkan organizations na musulunci a najeriya aikinta ne dama ta kira wannan ta kira wannan a zauna tare waɗansu waɗanda ba su san aikin jama'atu ba sukan ce ai jama'atu ba ta aiki ba su san aikinta ba jama'atu tun da aka kafa ta a ƙarƙashin jagorancin sardauna a 1961 tun lokacin ba a santa da tafiya wa'azin ƙasa ba yau an tafi borno za a yi wa'azin ƙasa gobe ana kaduna jibi ana sokoto ko kano ba a san jama'atu da wannan aiki ba amma abin da aka santa da shi inda duk ake magana akan musulunci za a je za a yi magana kamar yadda kuka sani kuma shugabanta na ƙasa ita jama'atu nasir islam sarkin musulmi ne sarkin musulmi ba zai tara sarakuna ya ce mu tafi borno wa'azi na ƙasa ba shi ɗaya ba a'a ko da security ba za ta lamunta ba kan wannan to saboda haka inda duk ake taruka na addini yanzu in aka dawo sitar misali sarkin gombe mai martaba sarkin gombe alhaji dr abubakar shehu abubakar shine shugabanta na kasa na na jiya to saboda haka idan aka ce mu zo a madadin jama'atu mun zo ne a madadinsa to saboda haka a gombe state za mu ce ɓangaren izala guda biyu ku zo ɓangaren fidiyanul islam ku zo ɓangaren da'awa ku zo ɓangarori daban-daban daban za su zo za mu haɗu a waje guda za mu tattauna maslaha ta musulunci kuma sau da yawa muke kiran taro akan irin wannan mu tattauna maslaha mu sami matsaya akan wasu abubuwa da suka sha kanmu to saboda haka wannan shine babban aikin jama'a idan aka koma a national level a shekarun baya za ka samu wasu su kama azumi yau wasu su kama gobe wasu su kama jibi ana samun akalla kwana uku tsakani to ba mu ce dai ya daina kwata-kwata ba don har yanzu din nan ma akwai waɗanda ba su kama a ranar da muka kama azumi ran talata ba bisa ga labari akwai waɗanda sai ran laraba suka kama to amma dai ya ragu akan yadda yake da a sakamakon aikin da shi mai alfarma sarkin musulmi ya ɗauka ya naɗa babban kwamiti ƙarƙashin wazirin sokoto profesa sambo junaidu da sakatarensa sarkin malaman sokoto alhaji muhammad m boyi su suke aiko mana cewa yau 29 ga wata a duba wata in an gani a sanar mana ga lambar wayoyi suna yin haka a madadin sarkin musulmi idan an gani fanima sai su sake declaring su ce to yau ya zama ɗaya ga wata su sanar su aika wa kowace jiha a najeriya idan kuma ba a gani ba a ran 29 ga wata washe gari ya zama 30 ga wata wannan shine abin da addini ya sani manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a shaharu tis'un wa ishiruna fa in gumma alaikum fa agmilu iddata salatina a ɗaya riwaya ta hadisin ko fa agmilu iddata salatina da sauransu cewa wata kwana ashirin da tara ne amma in ba ku gan ran ashirin da tara ga wata ba to ku cika talatin to haka ɗin idan ba a gan shi a ranar ashirin da tara ba washe gari ya cika talatin to a rannan ɗin za su aiko kuma su yi mesajin su turo cewa yau ya zama talatin gobe ya zama ɗaya ga wata to haka ɗin suke turowa kowane wata a yanzu ba sai watan ramadan ko watan shawwal ba a'a kowane wata sukan turo wannan irin su ranar ashirin da takwas ga wata sai su turo message cewa gobe zai zama ashirin da tara ga wata don haka muna roƙo a duba wata in an gani a sanar mana ta waɗannan lambobi to wannan ya kawo gyara idan bai kammala abin duka ba dai to ya kawo dai ragewa don yanzu dai ba a samun kwana uku ɗin irin irin na da in aka sami kwana ɗaya wanda yake na ƙauye can nesa waɗanda suke cewa sai sun gani da ido watakila so saboda ƙarancin ilimi ko kuma saboda wasu dalilansu to aƙalla dai ya kawo raguwa to ko akan wannan ba za a ce jama'atu ba ta yi aiki ba jama'atu ta yi aiki ta kawo maslaha akan irin wannan wannan darasi na tafsiri karkashin jagorancin sheikh muhammad sheikh adamu muhammad albani na uku kamar yadda na kira shi idan na ce na uku watakila wasu za su gane waye na ɗaya waye na biyu yawwa albani na ɗaya na can ƙasar saudiya albani na biyu a najeriya wanda yake na zaria albani na uku shine na gombe to saboda haka wannan darasi yana daga cikin darussa da muke alfahari da shi hatta abin da ba mu iya fada a matsayinmu zai fada in ya so idan ya ja in ya kauce sai mu jawo shi in yaushe gona da iri sai mu jawo shi to haka muke da shi watakila in na ce abin da ba mu iya fada watakila an san manufa yawa mu a matsayinmu na karkashin shugabanni wasu abubuwa ba za mu fada ba amma in ya fada haka muke so a fada amma in ya zama ya ja lamba to sai mu jawo shi kuma sai a haduwa tsakiya to da wannan muke fata allah ya masa jagora allah ya kara masa fahimta ya kara masa basira ya ci gaba da ba mu irin wannan ilimi da yake bayarwa da wannan kuma muke fata mai wannan masallaci na farko alhaji abubakar yaya arabi wanda ya kafa wannan masallaci ya kafa wannan makaranta muna fata allah jigansa allah ka sa a mizaninsa don da masallacin da makarantar da ayyuka da ya kafa na alheri duka sun zama sadakatun jariyatun a gare shi Allah ya dayyaba zurriya Allah kyautata makwanci da wannan za mu takaita mu miƙa godiyarmu ga kwamiti da suka ba mu wannan dama don ba yau ne da muka niyyar zuwa ba amma bisa ga negotiation da fahimtar juna muka dawo da ziyarar yau saboda an ce gobe za a rufe ne ko yau ne ma rufe ba to shi kenan to da fatar Allah maimaita mana Allah kuma ya sa a mizani wassalamu alaikum wa rahmatullah
to mun ji jawabi irin na uba mun kuma ji jawabi irin na ainihin wato kakanninmu a malinta a ilimi murshid Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka Allah ya yawaita mana irin ku a cikin al'umma a mu ne ya kamata mu bada hakuri dan mu ne aka nemi a karrama a zo mana kuma sai aka zo a kan gabar cewar ranar da za a zo din ranar mun tashi mun rufe karatu to sai da sake neman alfarma gurin Alhaji Umar cewa lalle ranar zamu rufe amma muna neman alfarman a ba mu wata ranar domin na ga duk akwai shadul da aka yi duk ranakun da za a yi kaga a mu ne aka yi wa gata mu aka karrama aka daga ciki mu ya kamata mu yi godiya to da muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi muna jin daɗi a matsayin mu na jikoki amma duk shekara murshin zai zo shi nan gurin ya zo shi ya ziyarce mu ya kuma yi mana nasiha ya ba mu shawari ya kuma karfafe mu yanzu kamar da kuka ci cewa ya karfafa bandan sunna ya ce su ba sai a matsayinsu na shugabanni ba akwai abin da ba za su fito su fada ba amma idan masu irin su malam sun fito sun fada su kuma za su ainihin wato kare abin da izinin Allah muna roƙon Allah ya ɗora malam akan faɗin abin da zai zama daidai su kuma Allah ya ba su ikon kare daidai saboda haka yanzu abin da ke gaba a takaice malam zai gabatar da jawabinsa na godiya a ƙarshe za mu kira babban limamin ainihin masallacin juma'a na wannan gari na gombe ya zo ya rufe mana taro da addu'a insha Allah ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bayanai na nima za su zama a takaice saboda iyayenmu nan suna zaune kuma karshen ta za ka samu kowa yana da wasu uzurruka amma ya haƙura ya taho domin taya mu murna da kuma godiya akan abin da aka gabatar a cikin wannan wata don haka zan takaita bayanan bayani na farko dangane da asusunmu na marayu kamar yadda kuka sani muna da asusu na marayu da muka bude wanda yau ma akwai taimako zan karanta su a takaice sannan sai mu faɗi jimillar kuɗin da muke da shi yanzu a cikin asusun namu na farko akwai abdulkadir muhammad sani ya turo mana naira dubu ɗaya sannan akwai sidi aliyu muhammad ya turo mana naira dubu goma allah ya saka musu da alkhairi akwai fatima hassan ta turo mana naira dubu uku akwai aishatu muhammad ta turo mana naira ɗari akwai abdullahi mu'azu ya turo mana naira ɗari biyar akwai abubakar umar muhammad ya turo mana dubu ɗaya akwai muhammad abana ya turo mana naira ɗari biyar akwai wani bawan allah ya turo mana naira dubu ɗaya akwai muhammad hamza sani ya turo mana naira ɗari jimillar kuɗin da aka samu a iya yau naira dubu goma sha bakwai da naira ɗari biyu allah ya saka musu da alkhairi da wannan kuma kuɗin mai ta sama naira dubu ɗari biyu da arba'in da ɗaya da ɗari shida da saba'in da bakwai da naira da kwabo ashirin da tara allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da aljanna sunan dai akawun namba din na marayu shine abubakar yaya arabi foundation allah ya gafarta min shi ya kai haske da rahama kabarinsa sannan bankin kuma shine unity bank akawun namba din kuma shine 0052120730 0052120730 allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi da wanda suke taimakawa tuni gaskiya godiya ne a tattakaita kuma a dindunkule ba tare da na yi ta kiran sunaye ba da na saba kowa sai na kama sunansa amma kasantuwar babu lokaci kuma bayan tashi a yanzu ma muna da mitin to za mu takaita kwarai da gaske don musallami iyayenmu nan godiya ta farko dai godiya ne ga allah da ya ba mu dama da lafiya da lokaci wajen gabatar da wannan karatu ba hikimar mu ba ba dabaran mu ba sai falala daga cikin falalarsa subhanahu ta'ala muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya da imani domin gudanar da ci gaban addinin musulunci godiya ta biyu godiya ce ga 'yan kwamiti na babban kwamiti na masallaci wanda a karkashin umarninsu da jagorancinsu muke gabatar da duk wata harka ta addini a nan su suke ba mu dama cewa mu gabatar kuma duk abin da za mu sai mun je gabansu mun zauna mun karanta musu ga abin da muke so mu yi sannan kuma su ainihin wato ba mu damar gabatarwa akwai shi acting chairman shine alhaji jamalu arabi allah ya saka mishi da alkhairi sannan ga shi treasuransa shine treasurer mu na wannan kwamiti shine professor yallafati aliyu yallafati muna tare da shi allah ya biya shi da aljanna sannan ga ɗaya daga cikin membobin mu ko biyu daga cikin membobi akwai shi jalaluddin arabi wanda duk shekara shi yake daukar nauyin saka wannan tafsiri a gidan rediyo duk wanda ya dauka to ya dauka ne a bayansa kuma bana ma ya dauka ana sakawa a gidan rediyon amana mutane suna saurara Allah ya saka mishi da alkhairi kuma wannan ba ita ce kadai hidimar da yake yi ba yana hidima da mu yana hidima da al'umma sai dai mu ce Allah ya biya shi kwarai da gaske yana taimakawa kwarai da gaske daidai gurgurun iyawa sannan muna tare da shi ainihin wato baba Adamu Malala wanda shi ma memba ne na wannan kwamiti muna tare da shi a nan wani abin da yake burge ni baba adamu banala in na gan shirin juma'a ya zo sallah abin da nake tunawa shi ne tsohon ciyaman namu marigayi alhaji ya haruna allah ya gafarta mishi allah ya ji kansa da rahama allah kai haske da rahama kabarinsa wanda sanin ku ne duk shekara shi ma alhaji amadu haruna in dai muka zo tafsiri wata ran zai kawo ziyara kwana ɗaya biyu sannan daga ƙarshe kuma ya zo a rufe da shi kuma idan ya tahi zuwa yakan zo mana sannan ya ƙara zuwa mana har ilau ya zo kuma sannan ya zo shi ina fata dai an gane kamar yadda babanmu kadi babu liman ya faɗa ko to Allah ya saka masa da alkhairi Allah gafarta mishi Allah ya masa rahama to wallahi ganin waɗannan dattawa yana tunatar da mu irin waɗannan abubuwa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi sannan akwai sub committee na media wanda kasantuwar manyanmu su kwamiti yawanci yawanci ba su da lokaci sosai sai zama manya-manyan zama ake da su su waɗannan kwamiti wanda aka fito da su daga cikin babban kwamiti kusan a hannunsu duk wasu ayyuka na wannan masallaci yake amma tare da umarnin shi babban kwamiti ciyaman ɗinsu shi ne shi kwamanda na hisba alhaji rabiu haruna mu ma muna daga cikin membobi ne mu ma a wannan gurin sai dai mu amsa masa idan ya bamu umarni sai dai mu ce to bayan da muka iya shi ne shugabanmu gaba ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi kuma membobin da suke cikin wannan kwamiti wallahi babu abin da zan ce muku sai dai in ce allah ya biya ku domin wallahi suna ba da gudunmawa fiye da duk da ake tsammani duk wani abu da kaga yake gudana a wannan gurin wallahi na ce maka kusan kaso 75 zuwa 80 yana faruwa ne a tsakanin mu da media committee din nan karkai mamaki haka suke hakuri su zo a zauna a yi mitin a tattauna a gaya za a yi kuma abubuwa suna tafiya daidai gwargwado muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna muna godiya ga 'yan hizba da suke kaiwa da komowa domin taimakawa su ga cewa sun ba mu gudunmawa wannan abubuwa sun gabata yadda ya dace Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi muna godiya har ilau kuma ga ma'aikatan masallacinmu bangare na farko su ne bangaren limamai na juma'a na ibai irin su malam murtala wanda muna tare da shi irin su dr abubakar talle wanda shine imam na federal university kashare sannan kuma na'ibi ne a nan muna addu'a allah ya saka musu da gudunmuwan da suke bamu wani lokaci ko ba mu da lafiya ko mun yi tafiya ko wani uzuri na rayuwa haka zan buga waya kuma za su karba ko dai wancan ko wancan haka za a zo a gabatar muna addu'a allah ya biya su sannan akwai limamai na kamsu salawat wanda kusan ne da tsakanina da masallacin nan kusan a sati bai wuce ranakun ta'alim sai kuma ran juma'a ba in sauran salloli su suke gabatarwa a zahar la'asar magariba isha asuba sai kuma in wani abu ya taso na zo sai mu haɗu mu gabatar ga baki ɗaya amma dai duk yawancin sallolin su ne suke yi da su da ladane da suke kiran sallah tun daga na juma'a har na kamsu salawat muna addu'a Allah ya biya su Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai bangaren social media wato waɗanda suke ɗauka mana karatuttuka suke nuna mu over the internet wanda wasunsu daga yawa suna ma sa recharge card su sayi data da kuɗinsu ba mu ba su komai ba gaskiya ba abin da za mu ce waɗannan bayan Allah sai dai mu ce Allah ya saka musu Allah ya biya su Allah kuma ya sa aljanna ta zamto makoma a gare mu da mu da su baki ɗaya akwai ma'aikatan masallaci masu kula da janareto masu kula da share masallacin har ma da fesa masa turare da sauran aikace-aikace dai irin waɗannan duka muna addu'a Allah ya biya waɗannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna sauran makwabtan masallaci wanda suna taimaka mana wajen kula da zirga-zirgar jama'a a rawundi masallacin nan irin su baba mai lemo irin su baba mai kifi irin su baba shushaina irin su malam lawal mai indomi inda kuke zuwa kuke ɗan rage zafi yawwa to duka waɗannan makwabta ne na masallaci yawwa irin su alhaji taju wanda yake da kemis da shago a kusa da masallacin wanda taju din nan yana taimaka mana wajen abin da ya shafi karamin janareto so da yawa wasu abubuwa da suka shafi karamin janareto nan ba ma sanin ma ya aka yi shi zai zo ya shiga ya fita ya kai ya komo da shi da wasu bayan allah a ta da shi kuma ya ci gaba da aiki muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi daga cikin wanda suke ba mu gudunmawa gaskiya ba zan manta da alhaji mustapha ba kori ba wanda a yanzu haka yana america wannan bawan allah ya turo mana gudunmawar da ba za mu iya kirga ta ba ma in nace zan lissafa muku gaskiya za mu bata lokaci amma mu gudunmawa na karshe karshe da ya turo shine yana dubu ɗari da ya saka a cikin akawun na marayu ni wallahi ban ma san ya saka ba ashe ya saka rabu nambar akawun din ta hannun ɗaya daga cikin mu nan sai bayan ya saka ne daga america sai ya kira ni sai yake ce min lalle ya ji an buɗe kwamitin marayu kuma ya saka gudunmawarsa sai da muka fitar da statement na akawun din sai muka ga ashe naira dubu ɗari ya saka alhaji mustapha bakori mun san kana kallon mu mu muna najeriya kai kana united states of america wallahi al'ummar wannan masallaci suna alfahari da kai da irin gudunmuwar da kake bamu mun fuskanci matsaloli na lasifika a masallacin nan ba ku manta ba shi ya ga abin da muke kokawa ta wannan kafa ta intanet ya gani ya turo kuɗi aka saya aka gyara tun daga ranar muka rabu da wannan matsaloli janareton mu karami ya samu matsala da ya ji labari mun faɗa ya turo kuɗi aka je aka yi masa hab injin kusan naira dubu tamanin da wani abu muna addu'a Allah biya shi da aljanna da sauran wanda suke taimakawa irinsa irinsa Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda wallahi inda zan faɗa muku sunansu za ku yi mamaki amma ba sa so a faɗi sunansu muna tare da su wasu a cikin 'yan kwamiti na midiya wasu a cikin babban kwamiti ɗin da kuke gani ko kun san cewa 'yan kwamitin nan babba akwai abin da suke ɗiga mana duk ƙarshen wata na san ba ku sani ba to ya kamata ku sani eh shi yasa kuke ga muna dan canza yan garuna haka da dan sauran abubuwa ana dan diga mana daidai gurgudu Allah ya saka musu da alheri Allah ya diga musu dugon rahama su ma Allah ya biya su da aljanna duk wanda yake al'amura a masallacin nan suna diga masa Allah ya diga musu rahama su ma Allah ya saka musu da alheri to wannan dai sune a takaice sai babban ubanmu zan gabatar da godiya shi kadi a honorable kadi grand kadi baba liman a almufassiru alkadim wa zaman mai tafsirin tun da kuma mai tafsirin yanzu Eh, mu da muke dan tagadan tagadan na neman karatu mu muka san wannan kai watakila ba za ka san haka ba to amma duk ɗalibin ilimi idan yana jin honorable grand kadi baba liman yana gabatar da tafsiri ya san malami ne yake tafsiri ba irin mu ba an gane maganar da kyau ko Allah ya saka masa da alkhairi babu inda nake jin daɗi nake jin ina ma a ce honorable kadi baba liman shine ma mahaifina da ya haife ni wallahi sai na je kotunsa lokacin da yake shari'a lokacin da yake kan karsashi idan ya zo yana karanta shari'a wallahi kowa ya kai sai ka jinjina mishi ka san a kotu ba a motsi to amma idan muka ji an jawo abubuwa an jawo abubuwa wallahi ba mu san lokacin da muke cewa Allahu akbar ba sai security su ce mana ku dakata fa shari'a ake nan ba wa'azi ake yi ba Allah ya masa basira ya masa wato zalaka da karatu da ilimi mai albarka kuma wani abin da zai ƙara burge ka gashi dai jiki ya raunana shekaru sun ja amma har yanzu idan ya zo yana magana ta ilimi wato dole ne ka saurara masa Allah ya saka wa kadi da alheri kuma wani abun da yake ƙara burge ni tun da ya fara zuwa wannan masallaci bai taɓa daga kafa ba wannan alama ce da take nuna ana gamsuwa daidai gwargwado da abin da muke yi kuma yadda ya faɗa ɗin wallahi suna jawo mu don wani lokaci in muka ɗan ɗage kafa muka saki full abin nan yawwa full layi ta hakan nan ya ce a ɗan sa dim da ya akara makan lawa ɗan wallahi suna jawo mu sosai Allah ya saka musu da alheri ba don suna raye a cikin mu ba gaskiya da wata ran idan muka yi full gaba ɗaya to kuma sai yadda Allah ya yi da mu kuma gaba ke ɗaya Allah ya shiryar da mu Allah ya biya su da aljanna da su da malamanmu irin su malam Musa Adam mai hula irin su malam Adam Muhammad Dokoro da sauran manya-manyan malamanmu na wannan gari muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara musu lafiya da imani yan uwa ku ya hakuri wannan a tattakaice ne na faɗa akwai wanda watakila ban ambata ba su yi min afuwa amma wallahi duk muna tare da ku cikin alheri ku nan da kuke zuwa ku saurare mu in ba dan kuna zuwa ba karatun ba zai yiwu ba mai karantarwa yana so ya ga jama'a sun zo suna ji to alamar kuma shine kuna fahimta kuna gamsuwa da abin da muke gaya muku muna addu'a Allah ya saka muku sannan ina roƙon idan akwai wanda ne ba daɗi ko na faɗa masa wata magana wanda ba ta burge shi ba ko ya ji wata kalma wanda yake ganin na ɗan abin nan haka na ɗan abin nan to ya ɗan yi abin nan shi kuma ya ɗan abin nan insha Allah sai a yafe mana da fatan Allah ya yafe mana baki ɗaya abubuwan da muka faɗa na alkhairin wanda sun fi na kusakuran yawa Allah ya amsa mana kusakuran kuma wanda su ne mafi karanci muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya amsa ya kuma yafe mana Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi yan uwa kusan zan iya cewa mun zo gaba ta karshe wadda a madadin kwamiti na media committee wanda yake sub committee na wannan masallaci wanda muke gabatar da ayyuka na yau da kullum a wannan masallaci muna miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kama ƙarshen wannan ainihin wato tafsiri da ake gabatarwa a wannan wata yau 25 ga watan na Ramadan muna godewa Allah da ya bamu dama muna roƙon Allah abubuwan da muka yi
jama'a na yi suya na manta da attaruhu da tattasai da albasa baki daya alaran mamala abubakar suleiman alaran mamala abubakar suleiman alkullaci Allah ya ma albarka wannan bawan Allah wallahi ba karamin gudunmuwa yake bamu ba ina so kusan cewa daga cikin abin da ke jawo zaƙin jama'a su saurari karatu akwai alarama jama'a alarama yana taimakawa kwarai da gaske to gaskiya muna masa addu'a Allah ya biya shi wani lokacin ne kaina na jawo ayar heta gagara amma shi da ke alarama ne kawai sai ƙara samun da ita to muna addu'a Allah ya biya shi da aljanna Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya ƙara wa rayuwarsa albarka insha Allah
sai muna gode wa Allah da ya bamu dama abubuwan da muka gabatar na ayyukanmu na alkhairi da dukiyarmu da karfinmu da tunaninmu da iliminmu muna roƙon Allah ya karba mana shi muna godiya ga waɗannan iyaye namu da malamanmu da suka ziyarce mu a wannan guri suka zo don mun ainihin wato salaci wannan rufe wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya yi wa zuri'arsu albarka ya ƙara musu imani muna roƙon Allah ya tsare mana mutuncinsu ƴan ƴan agaji na jama'atar nasarar islam wanda suka rako babanmu muna muku godiya a matsayinku na iyayenmu kuma yayinmu allah ya saka muku da alkhairi allah ubangiji ya ƙara haɗa kanmu ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmai muna roƙon allah ya yi amfani da mu wajen haɗa kan al'ummar musulmai a cikin wannan ƙasa tamu da kuma ainihin wannan gari namu na gombe muna godiya ga ainihin wato 'yan uwa 'yan social media da suke ba mu gudunmawa muna ƙara muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi babu abin da media za su muku illa su muku addu'a ta alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi yan uwana yan kwamiti na media gaba ɗayan ku gaba ɗaya ne ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi dattawa da muke ganin su a duk lokacin da muke gabatar da wannan karatu da yayinmu da sauran al'umma gaba daya muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi Allah ubangiji ya yi muku matsalolinku da damuwoyinku Allah muna roƙonka da sunayenka masu sarki da sufofinka madaukaka duk abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka taimake mu akan sa duk abin da muke tsoro Allah ka tsare mu ya Allah zan yi addu'a ne amma shi baban mu shi zai cika kamar yadda na faɗa insha Allah ne godiya zan yi da kuma addu'a zan ta yi insha Allah ba mu sai ya cika ta ina mana addu'a dukkan abin da muke bukata Allah ubangiji ya biya mana akwai dattijo alhaji ibrahim bura wadda duk shekara yana kawo mana zakka a wannan masallaci yau ma gashi ya kawo mana zakka ta naira dubu ɗari dubu hamsin kamar yadda ya saba ya ce a ainihin wato sa a ainihin wato asusun marayu dubu hamsin kuma ya ce a harkokin da'awa kamar yadda ya saba akwai dan uwansa da bashi da lafiya yana bukata a sauka masa Allah Allah ubangiji ya bashi lafiya yana fama da ainihin wato ciwon kafa akwai kuma iyalinsa na ma da bata da lafiya muna roƙon Allah ita ma Allah ya bata lafiya Alhaji Ibrahim Bura sakonka ya zo muna roƙon Allah ya ƙara zuciyarka albarka Allah ya ƙara wa zuriyarka albarka muna roƙon Allah ya sa kai lafiya ka gama lafiya alhaji awalu kai da kake tsakani wanda ake turowa da wannan sako muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka kasuwancinka Allah ya maka buɗe Allah ya sanya albarka a cikin zuriyarka yan uwa muna yi muku fatan alkhairi duk wanda yake fama da babu a cikin mu nan Allah ya yi masa babu muna roƙon Allah ya yi mana ainihin wato tsadar rayuwa da muke fama da ita ya Allah Allah duk wanda yake fama da gidan haya a cikin mu nan Allah ka bashi gidan kansa Allah wanda yake da gidan kansa Allah ka baka yalwata masa ya Allah Allah duk yan kasuwan da suke cikin mu suke da jari Allah ka ba su jari mai albarka Allah wanda ba su da jari ka ba su jari mai albarka wanda suke da shi Allah ka yaukata musu ka ƙara musu ya Allah Allah masu sanoyin hannu ka sa albarka a cikin sanoyin su Allah muna roƙon ɗalibai daga cikin mu na addini da na zamani Allah ka sa albarka a cikin rayuwarsu a cikin ilimin su Allah ka sa musu albarka ma'aikatan mu na kowane bangare Allah ka yi albarka a cikin ayyukan su muna addu'a ga ainihin wato to wasu bayan Allah ne suka kawo naira dubu daya sa a mutum masallaci naira dubu daya a ba malam ɗari biyar ma kuma a sa a yi cikin asusun masallaci asusun marayu a yi musu addu'a bukatunsu na alkhairi Allah ya biya musu babu lokacin da zan bude takardun makaranta amma muna addu'a abin da kuka rubuta a ciki kuke da bukata Allah ya baku muna roƙon Allah Allah ya baku shi muna addu'a duk wanda yake tara ake zaune a wannan guri Allah ya tara mu cikin rahamarsa Allah dukkan wasu matsaloli da muke fama da ita Allah ka yaye mana Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya a gidajenmu a unguwanninmu a cikin garinmu a cikin jiharmu a ƙasarmu Allah ka zonda mu lafiya Allah mutum da muke fama da shi Allah ka yaye mana Allah duk inda ake fama da matsaloli na sace sace na kidnapping na ainihin kashe kashe Allah ka yaye musu wannan bala'i mu kuma da muke zon lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah shugabanninmu na siyasa da na sarauta Allah ka yi musu jagoranci Allah ƙara musu rayuwa ka ƙara rayuwar su albarka Allah duk abin da suke aiwata wani alkhairi Allah ka taimake su a ciki muna addu'a ga ainihin babanmu Alhaji Abubakar yayi Arabi wanda ya gina mana wannan masallaci wanda duk wani alkhairi da muke dandana a wannan wuri sanadiyar sa muna addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya kai haske cikin kabarinsa duk ayyukan da muke na alkhairi Allah ya sa mu tarayya da shi a ciki iyalansa da ya bari Allah ya sa musu albarka yan uwansa da danginsa da suke taimakawa wajen gudanar wannan masallaci da makaranta muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka ya ƙara wa aikinsu albarka ya ƙara wa kasuwancinsu albarka Allah ya yi wa zuri'arsu albarka muna addu'a da duk yan uwa ɗaiɗaiku da mutane masu suke kaunan mu suke ba da gudunma a wannan masallaci wajen aikata wajen ainihin gudanarsa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya ji kan babanmu Alhaji Alhaji eh Haruna shi ne mataimakin alhaji abubakar ya yi arabi bayan rasuwan alhaji abubakar ya arabi zama ciyama shi ne kuma daga baya shi ma allah ya ɗauki rayuwarsa kamar da malayin faɗa duk shekara ba tare da shi a wannan guri wannan bawan allah babu abin da muka sani a gurin sa alkhairi mu da muke anguwa ɗaya mu mun san shi tun muna ƙanana mun san irin alkhairi da wannan bawan allah ke da shi allah ya ji kan alhaji abu alhaji ya yi haruna allah ya yafe masa allah ya sa aljanna makoma ce allah zuri'ar da ibari allah kai musu albarka allah ka haɗa kan zuri'arsa Allah ka zaunar da su lafiya Allah duk wanda ainihin wato yake tare da shi yake jibanta ubangiji Allah ya musu albarka muna fatan yanzu za mu gayyaci shi babanmu babban limamin wannan masallaci na garin gombe gaba daya ofa mai mata basantin gombe da ya zo ya gabatar mana da addu'a cika mana da addu'a kuma a matsayinsu na iyaye na malamanmu aka da makallahu bismillah
a kafin akwai hausa fulani youth development wanda suka kawo turmin zani da kuma yadi biyar na yadi, na, na yadi cewa a ba sa asusu ma- a ba wa malayu a yi musu addu'a suna da wani kuduri da suke da shi bayan sallah na ainihin koyawa al'umma sana'o'i kyauta koyan sana'a kyauta su roƙa roƙa musu Allah Allah ya taimake su ya karfafe su akan wannan niyya tasu muna muku addu'a Allah ya muku albarka abubuwan da kuka sa a gaba na alkhairi Allah ya ba ku ikon sa muna godiya ga ai muna ainihin wato muku albarka ya shugabannin ku da kungi da ainihin wato shugaban kungiyan ainihin wato da kuma membobin su Allah ya saka muku da alheri akwai wanda ya kawo 500 shi ma ya ce su su marayu a masa addu'a ta alheri akwai wanda ya ba naira dubu da ya kawo 500 a su su marayu 500 kuma a su a su marayu a yi masa buka a yi masa addu'a Allah ubangiji ya masa bukatun su na alheri akwai wanda ainihin wato ya kawo alqur'anai qur'ani guda daya ya ce a masa addu'a Allah ya masa bukatun su na alheri akwai sauran yan uwa da suka kawo takardunsu da gudunmawarsu don a yi musu addu'a babu lokaci za a yi mana afuwa Allah ya saka da kowa da alkhairi
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه دائما في الدين والدنيا والاخره wanda Allah ka ba mu lafiya ka mu zama lafiya zama lafiya game da ka damu Allah ka mana maganin sa da suka roƙi ya to